الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أيها المؤمنون إن موت الفجأة شأنه خطير وأمره جسيم روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفوات نعم إنها لحظات فاجعة إنها لحظات فاجعة وداع على غير ميعاد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد معاشر المسلمين إن موت الفجأة يأتي بلا سابق إنذار وبدون شيخوخة ولا مرض ولا أعذار ويكثر في هذا الزمان أكثر ويكثر في هذا الزمان أكثر لأنه من علامات الساعة جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة أيها الناس إن من دأب الإنسان في هذه الحياة التقلب في ملذاتها والانغماس في شهواتها والتفكير في مستقبلها والاستعداد في سكناها واستغلالها ازدياد في الممتلكات وتوسع في الديون وأنانية في الجوار والعلاقات وشح وبخل في العطايا والطلبات هذه سجية البشر وطبيعته كإنسان وأما من خاف مقام ربه فتراه مستعدا للرحيل بل هو محبوب لدى المراقبين حكى النووي رحمه الله عن بعض المراقبين لو أن الله جعل موتي غدا ما استطعت أن أزيد في عبادتي شيئا وفي مصنف ابن أبي شيبة عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وموت الفجأة راحة للمؤمن وأسف للفاجر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت عباد الله ذرونا نتخذ لأنفسنا قرارات التغيير والصلاح ونسلك سبل النجاة والفلاح حتى نتيقن بحالنا ولا نبالي برحيل قريب ولا بعيد استعدوا بملازمات الخيرات استعدوا بملازمة الخيرات وأداء الفرائض والنوافل وكثرة التوبة والاستغفار وأداء الحقوق لذويها ووفاء للديون والعهود وأداء الأمانات وحسن الجوار والخلق مع الآخرين وحسن الظن برب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد ياكو ينقوى ما سأل بركة ينقوى نأتكين إيماني إني مكوسيا دني كينا مجزء رن الله مبوعي محلتي مدوكتي mu kula da al'amarin Allah ko a sarari ko a ɓoye ko a gefe ko a cikin jama'a ku sani cewa dukkan abin da Allah ya alƙawarta zai faru sai ya faru kowace al'umma kuma kowace rayi tana da ajali duk wadda ajalinsa ya zo masu ɗauka za su ɗauka ba za su ba da damar jinkiri ko ƙari ba ya ku uwana masu imani lallai mutuwar katsau mutuwar bazata sha'aninta yana da hatsari mutuwa ta bazata al'amarinta yana da girman gaske imamu ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama a cikin littafinsa musnad ya rawaito daga na'isha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gitta ta wani kango wannan kango ya karkata zai fadi sai yayi gaggawa ya wuce sai ya ce ina jin tsoron mutuwar kwatsam lallai haka ne wani lokaci ne wanda yake giftawa mai tayar da hankali lokaci ne da yake zuwa katsau kamar kiftawa da bismillah amsawa mai kira ne ba tare da ya yi alkawarin yana zuwa ba allah maɗaukakin sarki ya ce magagin mutuwa yana zuwa da mutuwarsa da gaskiya bisa umarnin allah kuma shi ne abin da kake ta kaucewa ba ka son ya same ka ya ku taron al'umma musulmi lallai mutuwa ta bazata tana zuwa ba tare da wani gargaɗi da ya gabata ba ba tare da wata sallama da ta rigaya ba kuma ba ta la'akari da tsuhon mai tsufa ko jinyar mai jinya ko wani uzuri hanzarin mai hanzari cewa ya kammala kafin ta faru a wannan zamani mutuwa ta katsam ta ba zata ta ba shiri tana yawan aukuwa ba don komai ba sai don zamani ne da ya kusa da tashin alkiyama mutuwar ba zata kuma tana daga cikin alamomi na tashin alkiyama kamar yadda ya zo cikin hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu daga annabi tsira da amincin allah tabbata gare shi yace yana daga cikin alamomin kusacin tashin alkiyama wata ya huto a ganshi babba a dinga cewa na kwana biyu ne kuma hudowa ranar ne yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama a mai da masallatai hanyoyin wucewa maƙetara yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a rinka mutuwa da gairi sabab a rinka mutuwa ba ji ba gani katsau mutuwa ta dinga ɗaukan mutane ba su shirya ba mutum ya fita ya yi sallama da iyalinsa wani ma ba su san ya fita ba amma sai a zo a ce musu ya mutu ya fita da kekensa da fatanya zai tafi gona tirela ta take shi da ɗumamansa a hannu yana tafiya bai ji ba bai gani ba mota ta bige shi ya faɗi ya mutu yana kan mashin ya faɗi kansa ya fashe ya mutu akwai bawan allah da ma'aikata ne suna yi masa aiki ya bi ta wajensu ya ga aikin da suke ya wuce ya tafi ofis yana zaune a ofis aka samu ya mutu wata baiwar allah asibiti imajansi ta je dubiya a bakin kofa mota wi wi wi an yi hatsari an kawo gawa idonta sai akan fiskar mijinta ya mutu haka katsau ko da jinya ko ba jinya sai ka ji an mutu wani saurayi matashi mun tashi a karatu ya ce akaramakallahu an sa ranar aure na ranar kaza ga watan kaza na ce Allah ya nuna mana da alheri muka yi sallama muka tafi ina baccin safe aka tashe ni aka ce ya mutu aka ce ya mutu irin waɗannan misalsalu suna da yawa a cikin bayin Allah kowa yana da irin wannan misalin an wayi gari ba a wuni ba an yi dare ba a wayi gari ba an yi hira da mutum a waye gari ya mutu an ci dumame da mutum da hantsi da rana a ce ya mutu wani bawan Allah alayyahu ya sayo a kan kekensa zai kai gida a yi abincin rana da hantsi daga kasuwa ya wuce da alayyahu duk wanda ya ganshi a wannan ranar ya ganshi da alayyahu a hannunsa wucewarsa ke da wuya ya kai alayyahu gida sai kururuwar ya mutu sai kururuwar ya mutu na je kan mutum ya mutu bayan ya yi wanka ya shiga banɗaki ya yi wanka ya sa shaddarsa riga da wando hannunsa links ne bai sa links ɗin ba links ɗin yana bakin gado hannayen bai sa links ɗin ba sai kawai aka min kururuwar ya mutu ina zuwa kansa na samu tabbas ya mutu kuma shi yayi wanka kuma ya shafa mai wani bawan Allah ya yi wankan ya sa ya ciki da wando zai sa babbar riga ya ajiye babbar rigar aka ce ya mutu hakan zo in same shi a kwance akan gado ya mutu ga ya cikinsa shadda da wando ga babbar riga aska biyu a ajiye shi kuma ya mutu ya shirya zai mutu ya san zai mutu an mai sallama to haka ne ba tsimi ba dabara ya ku taron al'umma musulmai yana daga cikin al'ada da ɗabi'a ta mutum a wannan rayuwar shi ne yana biye wa jin daɗin rayuwa jujjuyawa a cikin jin daɗin rayuwa zaƙi da maiƙo da sanyi da daɗi da ɗimi yana jujjuyawa a cikin jin daɗin rayuwa da wanda Allah yake so da wanda Allah baya so yana nutsewa a cikin kayan sha'awa da biyan bukata wa zuciyarsa duk abin da ranta yake so yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam tunani cikin yaya zai yi da gobe da jibi tunani da tsara wa kansa doguwar rayuwa da kuma kyakkyawan shiri don ya ƙara samun dama ya saki mara ya zauna ya ci moriyar rayuwa yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam ya sai filaye ya sai gonakai ya sai gidaje ya sai kadarori ya tara dukiya ya rika ajewa ya rika lissafe-lissafe baya kawo a ransa gobe zai mutu baya kawo a ransa jibi zai mutu baya kawo a ransa nan da kwana uku ko sati ɗaya zai mutu lissafin sa tamkar zai dawwama haka yake shirya wa kansa rayuwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam izdiyadun fil mamlakatin talakat ya dinka ƙara wa kansa yana tara wa kansa kadarori yana son a ce kaza ma nasa ne kaza ma nasa ne kaza ma mallakarsa ce ya manta wata gonar da ya saya ta gado ce wadda aka gada a wajensa ya mutu shekara ɗari da suka wuce ya manta wani filin da ya saya na gado ne abin da kake saya kake tarawa ya fi ka kwari ya fi ka shekaru baka ajiye shekarun da zaka mora ba amma ɗabi'ar ɗan adam haka ta gadar shine yana son ya ga cewa yana mallake mallake yana ajiyewa daga cikin ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam yana so a ce ni ne yana son a ce ni ne wannan nawa ne a wajen alaka yana ji da kansa a wajen alaka yana ji da kayansa yana da gadara da kayansa yana da nuna isa da kayansa haka ɗabi'ar ɗan adam take kayan da zai zo ya mutu sai ya bar shi duk yadda kake son abu ka ƙare fitina ka ƙare jaraba a kansa sai ka zo ka mutu sai ka bari wani dattijo ana rigima da shi da ƴaƴansa ƴaƴan wansa akan gonakai gonakai sun kai goma sha ɗaya rigima ta ƙici ta ƙi cinyewa mun yi mun yi a sulhu mun yi mun yi a fahimci juna dattijan nan ya ƙi ƴaƴan ƴaƴan su kuma kayan su suke so na gado duka gonakan na ubansu ne amma so muke yi a yi cikin lalama cikin kwanciyar hankali saboda zumunci ya ɗore wannan dattijan ya ƙi fir ya zama sai an kama an karya kafin abin ya yiwu mu kuma idan mun yi haka to muna jin tsoron zumunci zai iya lalacewa ana nan aje a dawo aje a dawo sati ɗaya sati biyu sati na uku a lokaci ya mutu dattijo ya rasu to ina ruwan mutuwa ita rayuwa darasin da ke cikinta yana da yawa sai a waye gari abin da kake hankoransa kake rowarsa ka hana wani ɗaukani ka hana wani ya raɓe ka ya ɗan ji daɗi ka hana wani ya amfana ko da ɗan kaɗan ne sai a waye gari ka tafi ka bashi babu mai shi wani ma bashi da isassun magada wani ko magadan kirki baya da shi nawa ne waɗanda iya matan aure suke da shi ko ɗa ba su haifa ba amma rowa da kane-kane da hana damar a ci moriyar kayansu su yi ba kere cikin abin da suke da shi ko magaji na kirki baka da shi ina kai ina haɗama da wannan rayuwar to kwaɗayi da rowa wajen bayarwa da bukatuwar al'umma a wajenka sun yi yawa a ɗabi'ar ɗan adam wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam a matsayinsa na mutum amma wanda ji tsoron ranar alkiyama zai iya tsayawa gaba ga ubangijinsa to za ka same shi yana shiryawa mutuwa yana shiryawa tafiya akwai bayan Allah waɗanda suke shiryawa tafiya amma galibin 'yan adam ba sa shirin tafiya ka tara iyalai ka tara iyalai baka shirya ya za ka yi da su ba wani ma gidan zama gidan zama na kirki bai tanadar musu ba ka ciyo bashi baka shirya ranar biya ba baka da halin biya baka da abun biya ko da ka mutu baka shirya ya za a biya ba kuma ƙara tila bashin kake yi in ka sabu damar ka biya ma sai ka canza hanya baka bukatar ma hanya ta haɗa ka da wanda yake binka bashi saboda baka da niyyar ka biya haka ka ɗauki rayuwarka karka manta ka tara kayan wanki a ɗaki ba ka kai wankin ba ko ba ka wanke ba ko kuma an kai wankin an gama wankewa ba a mai so maka ba haka wata ran za a zo da gawarka ga tsummo karanka nan masu datti ga wankakku a tattara a dinga tsamewa ana warewa wasu ne suke wannan aikin ka tara surru a cikin zuciyarka idan na alheri ne baka bayyana ba ka mutu da shi idan na sharri ne ka tara surru da mummunan manufa Allah ya ɗauke ka me za ka ce wa Allah idan ajiya ne ka ajiye surru a cikin wayarka ka ajiye surru a cikin ɗakinka idan ka mutu babu sauran surru ka ban kaɗa ta haka ɗan adam ya riƙa yana lissafin mutuwa kar ka aikata sai abin da ka san bayan mutuwa ba za ka yi nadama ba kar ka ajiye sai abin da ka san bayan mutuwa ba za ka yi nadama ba kar ka je wajen sai waje da in an ganka in an ganka ba za a tuhume ka ba idan an ganka ba za a zarge ka ba ka yi ƙoƙari ya zama mutuwa idan ta zo maka da kowane lokaci ba za ka yi nadama ba ba a shirya wa mutuwa ba a cewa gobe zan tuba ko jibi zan gyara ko sai gobe zan yi kaza ba a yi bayan Allah na ƙwarai waɗanda suka tsaya wajen bautar Allah ba sa tsoron mutuwa ba sa shakkar mutuwa da kowane lokaci mutuwa suna shirye ta zo musu al'imamu nawawi ya hakaito daga cikin bayin Allah masu yi wa Allah ɗa'a masu bauta wani a cikinsu yana cewa da a ce Allah zai sa mutuwa ta gobe da a ce Allah zai sa gobe ne mutuwa ta ba zan iya ƙara wani abu a cikin nagarta ta bautar Allah ba me yake nufi da wannan shine alaƙarsa da Allah ta kai matsayin da in an ce masa an jima za ka mutu baya bukatar ya gyara komai baya bukatar ce bari na tashi yanzu ne abu kaza saboda dama a cike ce to kai kokarin rayuwarka ta zama cewa in an je maka ganan mutuwa ba za ka tsorata ba amma an hada shirgi an tara fitina an hada kashi Allah ya sauwake ya zo cikin musannaf na ibn abi shaiba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutuwar bazata ga mumini hutu ne amma fa fajiri mutumin banza fasiki mutuwar bazata kaito ne a gare shi kaito ce a gare shi bai shirya wa lahira ba kuma ya bar hayaniya a duniya bai shirya wa lahira ba nan kuma duniya abubuwan da fallashe-fallashe da baya bukata su za su taso wannan sai fasiki sai fajiri Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda sai idan mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ce ya ubangiji kuma yadda ni ta yiwu na gyara aiki na aiki na kwarai Allah ya ce kalla wannan ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka ga mala'ikan mutuwa ka ce a koma Allah ya ce ba zai yiwu ba wannan wata kalma ce da yake faɗa yake furtawa ba za a amsa masa ba ya ku bayin Allah mu yi ƙoƙari mu ɗauka wa kanmu matsaya ta ɗaukan ta bin hanyoyin gyara canzawa mu canza mu gyara mu shiga hanyoyin tsira da rabauta har mu ji cewa mun samu nutsuwa da halin da muke ciki mutuwa ta zo ko yau ko gobe mu ɗauka wa kanmu matsaya hanyar gyara har mu ji cewa mun samu yaƙini mutuwa ta zo ko yau ko gobe ka zam kana bibiyan basussukanka in baka biya ba ya zam akwai a rubuce akwai wadda ya san da su idan akwai ajiya akwai wadda ya san da ita in akwai hakki ka yi ƙoƙari ka ga ka sallamar da shi kana da ikon sallamarwa ba ka da ikon sallamar da shi ka yi ƙoƙari ka yi wasiyarsa manzon Allah sallama ya ce ba wani musulmi wadda ya yi imani da Allah da ranar lahira wadda zai yi kwana biyu yana da abin da zai yi wasiya da shi face wasiyarsa tana rubuce a ƙasan matashinsa a yi ƙoƙari ya zama akwai sallahu da ake bari a yi ƙoƙari ya zama akwai shiri da tanadi da ake wa mutuwa kar ka jira har sai wani ya zo yana ce maka ka yi istighfari ka zo kana jin haushinsa ka yi la ilaha illallah ka zo kana jin haushinsa yanzu an same ka a cikin wani hali kana iya buɗe baki kai magana har sai wani ya ce maka nemi gafara Allah yi istighfari har sai wani ya ce maka ce la ilaha illallah sau da yawa ga alamomin mutuwa suna tare da mutum ko jinya yake alamar ba zai tashi ba amma ana jin tsoron a ce masa ka rika istighfari ana jin tsoron a ce masa ka rika la ilaha illallah saboda yadda muke tsoron mutuwa shi sai ya ji haushi ko ƴan uwansa su ji haushi kenan ana zata masa mutuwa wannan kuma ba mu yi wa kanmu adalci ba don me muke tsoron mutuwar da har muke ganin abokin gaba ne wadda zai gaya mana alheri akan mutuwa mutuwa dole ce ya ku ‘yan uwana masu imani ku shiri ta hanyar lizantan ayyukan alheri ku shiri ta hanyar sauke farali da Allah ya ɗora muku ku shiri ta hanyar nafilfili na ibada domin kusaci da neman kusaci da Allah ku shiri ta hanyar yawaita tuba da istighfari neman gafara Allah ku shiri ta hanyar sauke hakkoki ga masu su a mayar da hakkoki a bada su ga masu su shiri ta hanyar biyan basu suka da tanadin biyan basu suka da cika alƙaura da mayar da amanoni da kyautata makotaka ga wanda Allah ya jarrabe ka da makotaka da shi kyautata zamantakewa ga wadda Allah ya haɗa ka zamantakewa da shi da kuma kyawawan halaye ga yawa mutane alheri yi wa mutane murmushi kyautata wa mutane yi musu kyauta yi musu alheri faranta musu rai da kalma mai daɗi ka yi haƙuri da dukkan abin da za ka fuskanta na magana ko na aiki wadda bai maka daɗi ba danne ka jure ka bi a hankali har mutane idan ka mutu a ce Allah sarki wane Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa har ka samu kyakkyawan yabo a bayan mutuwarka wannan rayuwar iya ƙarshenta kenan zuwa mutuwa duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi sannan yi ƙoƙari wajen shiri shirin tafiya shirin mutuwa ta hanyar kyautata wa ubangijinka zato ka rika ji kana cikin bayin Allah inganta aikinka ka rika ji kana cikin bayin Allah kar ka rika ji kana cikin fajirai ko cikin fasikai ko kana cikin wanda suka shiga aku ka rika je kana cikin bayin Allah waɗanda kake kyautata zaton Allah zai sanya ka a cikin waɗanda ya musu rahama Allah subhanahu wataala yana cewa lallai Allah a wajensa ne sanin tashin alkiyama yake sannan Allah shi yake saukar da ruwan sama sannan Allah shi ne masanin abin da ke cikin mahaifa Allah maɗaukakin sarki yace ba wata rai da ta san gobe mai za ta aikata sannan ba wata rai da ta san a wace ƙasa za ta faɗi ta mutu ba wata rai da ta san a ina za ta mutu yaushe za ta mutu a wace ƙasa za ta mutu wane lokaci wane sababi wane dalili babu dalilan suna da yawa mutuwa dai guda ɗaya ce dalilan suna da yawa Allah maɗaukakin sarki ya jarabe mu a wannan zamanin wani irin zamani cuta za ta kama mutum ana ji ana gani an san ta mutuwa ce ba kuma yadda aka yi mutuwar zai yi amma abin tsoron bai san me yasa ya kamu da wannan cutar ba yaushe ya kamu da cutar nan bai sani ba kai ma baka wuce haka ba baka fi karfin haka ba ko mutuwa lokaci daya ko jinya ta lokaci daya cikin kankanin lokaci kwana uku kwana hudu kwana biyar shikenan ta wurgar da kai shikenan ka faɗi shikenan ka mutu me ka tanada don abin da zaka tadda bayan mutuwa me ka tanada don abin da zaka bari bayan ka mutu dole wanda ya mutu ya bar alamominsa a ban ƙasa waɗanne irin alamomi ka bari na alheri da za a yi maka kyakkyawan ambato alamomi ne waɗanda bayan mutuwa ka ba za ka yi bakin ciki da su ba idan an falle maka su aka barin ka a nuna maka su ba za ka yi bakin ciki ba za ka yi damuwa ba su ka bari a duniya ko alamomin bakin ciki waɗanda za a kawo maka su abin tsoro kamar dodo a cikin kabari suna suna suna suna suna tayar maka hankali sannan haka lahira mai ka tanada ta yadda bayan ka mutu za ka samu kewa bayan ka mutu ka samu shimfiɗin kwanciya ka samu matashin kai bayan ka mutu ka samu ƙanshi da haske ta hanyar ayyukanka la mahalata wannan shi ta ce makomar ɗan adam ba makawa ita ce makomar ɗan adam ba za ka iya fita daga wannan tsukin ba dole kana ciki tun da har ka zo duniya dole kana ciki to yi ƙoƙari bayan mutuwarka ya zama kana da matashin kai yi ƙoƙari a bayan mutuwarka a nan gidan duniya ya zama ba abin da mala'iku za su nuna maka na duniya da kabari ya zama maka bakin ciki Allah ka samu cika da imani Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa baglana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصرفك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم رب العالمين